المصدر الذي عمرا بعد ما وردت من الإداء كل مسود من اللمم والكاتبين بمسرد الخد ما ترك أقلامهم حرف جسم غير منعزم شاكي سلاه لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما من السلم ودي إليك إياه النسر نسرتهم فتهزر الزهر في الأكمام كل كمي أنه في ظهور الخال تبتر وتبتر ومن نعم نبتر ومن شدة الحزم لا من شدة الهزم نعم المصدر البيدي to muna magana ne da kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam inda suke a filin a wato fagen fama wajen yaki shine yake almuzdir bilu umar wanda suke masu musanya wannan nan na albilu wato farare kan sakulan nasu su ne farare su mai da su su koma humran jajaye
fada ma waradat min al'ida wa kullum muswaddin muswaddin bayan ta gangarar da kullum muswaddin dukkanin wanda yake abin bakantawa min al-yawmi ne daga kullum kai min al'ida daga ba abokan gaba wato ita kan sakalin nan farare ne sannan kuma ta fita cikin baki bakin shine gashin kan da yake kan su kafiran ta fita cikin baki sannan kuma daga nan da ta huda ya ta samu ja kaga ta koma fara ta koma ja kenan to shine abin da yake magana kaga tsakanin wannan kalmomin da ya faɗa ko waɗanne daga ciki ga ya faɗi ja sannan ya faɗi fari kuma ya faɗi baki wanda shi ma wannan nau'i ne na daga bangaren balaga wanda ake kiransa mura'atu naziya
mura'atu naziya ba ka zo da wani abu wanda yake kusan da abubuwan da ya kamar ka zo da wannan kuma ka zo da wani ko kamar kishiyarsa kuma ka zo da wani haka daga fari an koma jiha kuma an koma baki kaga ja ya bai kai duhun baki ba sannan kuma sai ga baki kuma ya zama ne kamar abin a jere
warkati bina sannan ila yau daga zancen almuzdiri din da waradar wannan gangara wannan kuma komowa haka shi ma kuma akwai abin da ake kira mutabaka shi shi ma a fannin balaga ne eh wannan ya gangarwa yake wannan komowa yake wannan kuma yana gangarwa eh kusan akwai mutabaka tsakanin waɗannan tsakanin wurudi da sujuri ne akwai mutabaka a ciki eh
yan warkati bina kuma haka na masu rubutawa bi musridil ko da khadi yake masu masu rubutawa nan ma'ana a ɗa'i ne yake nufi masu suka ne bisumurin haɗi da masu shi sumurin ɗin jama'a sumurin ne an ce a sumurin ɗin masu ba shi kenan bisumurin da masu alhaɗi wanda yake na mashi ba haɗi kila haɗe ɗin wata bishiya ce wadda ake yin takobi da ita wadda wadda ake yin gani mashi da shi ake yin abin mashi ɗin da shi kila kuma haɗe ɗin wani waje ne a can idan an je an ebo kasan koyo shi ana sukanta kan sakali da kunduwa ne a ce wannan kiyar hindi ne su ne su ne suka iko kowa iya kan sakali to idan an ɗauko masun daga can to kuma ana zuwa wannan wajen in an ce haɗin kila ba bishiya ba ne to ana nufin waje ne kenan eh wanda nan ne ake zuwa kuma ana ajiye wannan masu ana kaman sai da su kuma kamancin waɗannan abu to shine aikin sa bismar alhaji eh shi sa shi ma kaga suna magana ko yaushe ko a cikin wata kasuwa ce yawa kamar wani waje ne da ake zuwa kasuwa ce da ake zuwa ana bacci to shine kila wannan kasuwar ne kila kuma a wajen an ce a canya mama ne kila kuma haɗu ɗan ana nufin bishiya ce wanda ake yin mashin da ita mashi eh mashin mashin mashin ka san an ba ana yi ne kamar da da wannan ba ita ce ba daga can karshe ne ya yake sa masa ginin a karfin an gorai eh na'am na'am ma tarakat aqlamuhum matar kada ba ta ce bata bar harfa alamun jismin na'am bata bar alƙalamin su ba harfa jismin matar kada ha eh ma tarakat harfa jismin alamun Na'am.
alƙalamin su na'am matar kada bata bar harfa jisun gefen wani jiki ba na'am.
gairar munajimi yana a wannan abin yau dubu wato shi wannan zanzagalin ba inda ta bari sai da ta bari sai da ta yi mace taka-taka eh daga da da wannan da wannan eh ka zama wannan katibin da kamar yake istiara ce yau kaga kamar rubutu ne kenan kuma aka magana da jan alkalami kuma aka magana da jan inda ake rubutu dugu na'am.
eh aka da jan dogo kuma Mm, to kaga dai wani abu ne wanda yake kawa ne na- na daga fannin balaga ne shi ma kamar istiara ce dai na'am.
aro wannan zancen kitabun nan lidani suka ne eh
shaki silahi lahum shaki su layi su waɗannan mutane su waɗannan sahabai da muke magana shaki su layi wato suna masu kila shaki din masu kaifin nan na asilahi makami kila kuma a shaki silahi suna masu cikakken nan ne na asilahi wato makamai makaman nasu cikakku ne ko kuma a masu kaifi ne shi asalin shaki din kaman saboda ilaba ne a zan idan kawo ilaba in zaka ilaba dama ya kasan cire tanuni ko to da shaki ne ne shaki ne silahi nunan na zuwa da zaka ilaba sai ka shafe ta saboda a samu tafi sai ka ce shaki silahi ita kuma suka ce shi shaki din ma asalinsa shawaka ne daga asalinsa daga shawaka ne sai aka yi kalbi akwai kalbi makani da ake faɗa a cikin zarba akwai kalbi makani akwai kuma kalbi saki kalbi makani shine ka cire wannan harafin daga nan kamar da shi wani kamar shawaka sai a ce shaku kaga an cire wawi amma da shi gaba kafin ya dawo daga shawaka ne sai ya koma shaku daga shaku kuma daga nan kuma shi kuma sai aka masa kalbi zaki wawu sai aka mai da shi ya ce ya zama shaki ya zama shaki na silai masu cikakkun ne na makamai su waɗannan sabai na nan zuwa da
na'am na'am na'am lahum na'am siyamato lahum sima na'am sima su sabai suna da alamomi na'am tumayyizun da take mayyaze su da ka gan su zaka suna da bambanci da kafirai sima mun fi wujuhin min asar su nan da ake fara a ga akwai gurbin sujada da ka gan su zaka gan su gurbin sujadan ba wai a ga wani baki ko makamancin wannan ba a abin da ake nufiya a ga wa kuma yadda su malamai suke bayyanawa cewa an zo a ga a haske ne yana fitowa daga guraben su kamar wata da lalatul badri shine abin da ake nufi da shake salahi ba wai ko dan an ga baki kiran a ce a wai wannan ai alamar wai yau ne su gara ne yake kawo da nawo
walwardu yumtazu walwardu na'am kaga shi wardi yumtazu ai yumtazu ana ana mayyaze shi bisima min sima da alama min salami min salami daga salamu da salamu din da shi a wardu din dukkanin su fulawa ne kuma kowanne daga ciki bishiya ce wata ke mai ganye kuma tana da kaya amma yana zan yi nuna cewa ita ake suna wardu din ana iya bambance daga siyamu domin ita na farko tana da ƙanshi mai daɗi sannan ha'ila yau tana da kyakkyawan halitta na kuma ga irin kyawun magana idan ka ganta wanda shi kuma wancan da lamarin shi kuma da kuma faɗa shi ma nau'i ne na fulawa amma irin kamar yala yala nan shi kuma ba shi da duk waɗannan nau'in da aka faɗa na kyau shi ne yana son ya nuna cewa wannan da yawar din kamar shi ne ɓangaren sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wancan kuma shi ne ɓangaren su kafirai cewa da ka gansu za ka iya bambancewa tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kafirai abin da yake son ya bayyana turi ilaikar yahun nasiri tana nasiratu na cire tun na'am ɗaiɗaitar su wato ɗaiɗaitar ƙanshin su tudi ilaika ilaika tana bayarwa ilaika zuwa gare ka kuma tana tana aiko maka riyahun nasiri diskokin da na taimako na'am fata zu wato da ka gansu kana ganin su kaga akwai riyahun nisar nasar tare da su akwai iskar taimako ko take tare da su
fata subu zahari
na'am fata subu zahara kana da sanin na azara fulawa fil akmami ila aka mama a cikin nan na kwasko kullakami shine kana da sanin na kullakami dukkan sadauki na'am menene na'am fi fil kana akmami da sansa a zahara ne kana tunaninsa kamar ya fulawa ne na'am fil yana da akmami kwana a cikin kwasko wato kowanne daga cikin sahabban nan kowanne saboda irin kyansa dai in ka ganshi gashi wajen yaƙi kaga waje ne wanda za a ce in an je za a zama saboda duwar maya ma mutum za ka ji mutum ma ko yana wani wari ko makamancin wannan amma su tashin ƙanshin su koyaushe a cikin ƙanshin su ko da a cikin wannan yaƙin su shi ne abin da yake tsara sai ka dinga tunanin kamar fulawa ce yadda take da kyau a cikin kwasfanta maga nan wajen ai ta fi kowane domin ka tsinko ta za ta zama ta ɗan yaushi ne ta cin da kyanta ma shi ma da ya faɗa ma zai ci fil akama ne ma a cikin kyau domin nan ne a cikin kwasban nan nan ne ma Ba abin da ya matsayin kamata.
kyan ya bayarwa karshen karshen kyan ta bakiya
kana hum fi zuhuril khayl kai ka ce su sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam wajen tabbata na'am fi zuhurul haili fi din nan ma'ana ta ala ne ka san dama ma'ana ai fi takan zuwa ma'ana ala ko eh kaman sai inda qur'ani da yake faɗa a cikin kisa fir'aun da yake cewa wala usalli wannan fi juzu'in nahl da yake magana kaga ai ala juzu'in nahl ne sai amma sai ce fi juzu'in nahl to anan wajen ma shi ma mahallin ta zo shi din ta zo ma'ana ala ne ka annan kai ka ce su fi zuhurin nahali ai ala zuhurin nahali nabtu cewa suna roba.
kan dokunan su kai ka ce na riba kai ka ce iri ne na jigawa ba duji tsirin jigawa kamar yadda malamai suke faɗa shine kazan jigawa dai shine waje mai tudu da shi koyaushe kazan ita bishiya an tana son za ta rayu dole ne bishiyar ta zama tana kokarin ya za ta je ta samu duk inda ruwa yake to kokarin samu wajen samu ruwan nan kaga dole jijiyar ta za ta fita ta fi tsawo akan wacce take tana kwari domin ta wacce take kwari daga ta fara tafiya za ta tarar da ruwa shikenan kuma ita tsaya amma ita wacce wanda take tudu za ta tafiya ne har sai ta tarar inda ruwa to kaga jijiyar ta za ta zama doguwa ce akan wannan wacce take cikin kwari to wannan shi kuma yake ƙara taimaka mata wajen kafuwarta a cikin ƙasa ɗin cewa ba nan da nan iska ta wuce iri ba sannan kuma ya layi yau kasancewa ta a cikin tudu duk lokacin da ruwa ya zo ya sauka a kanta nan da nan zai gangare amma wata take cikin rami ita ruwan zai iya sauka a kanta ya zauna wanda wannan shi ke hana ta rana ba ta dake ta sosai ba kuma sannan iska ba ta buge ta sosai ba sai ga wata ta yi yala yala amma wata ke kan jigawa za a ga ita ta haka fi sosai kuma za a ganta ko da ya ce sosai to ta bayan da za a yi ruwa ya zo ya sauka kan yana sauka zai gangare a ganin zai taimaka mata wajen samu iska da kuma rana ta rike to shine wannan kafuwar wai kamar yadda suke din za ga cewa ita zai iska ta zo ta kada ta ta koma inda take amma ba ta ba to su ma sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tabbata a wajen yaki akan wannan dokunan nasu inda kaga kamar inda iska ta kada wannan abin nan bishiyar ta dawo inda take to su ma haka sai dai idan kaga sun kada nan to za su je su kai sara ne ko kuma za su yi wani abu amma za su dawo can inda suke to wannan tashbihi yake kokarin yi kaga abu ne wanda yake mai nisa ai to shi wannan abu shine yake magana sai ka ce su wai sun zamo kaman wannan tsirin ne na jigawa a wajen tabbata a wajen yaki min shiddatul hazim wai wannan saboda tsananin jajircewa da aniyar su lamin lamin shiddatul huzum lamin lamin shaddatul shaddatul huzum wannan adama abun wannan ne kaman jinasi wannan shiddati shiddatul hazim kaga bi kasar shi ne wancan kuma hazmi din shi kuma an yi fatahantar shi ne sannan kuma ila ya haɗa zayin kuma shi kuma an yi sukuni a ce hazmi shi kuma wannan min shaddati shaddati din ma'anar da dauji huzumi din kuma shine kamar damara da ake yi to shine wai wannan su tsananin aniyar sai a zuciya yake sa ba wai tsananin wai dan kayi damara da ka tafi wajen yaki ba ka daura damara ba shi sa shiddati tsananin aniyar su ce ta himmar su lamin shaddatul huzumi ba wai tsananin damara ne da suke yi shine yake sa suke irin wannan tabbata eh huzumi ba shine damara shaddati eh daurawa daurawa na huzumi na shaddatul tsanani shine shaddatul shiddati shaddatul shine wancan shine wannan muka magana shiddatul hazmi tsananin nan na aniyar su da tabbatar su a wajen yakin shine yake sa suke yin wannan abin da muka faɗa a baya lamin shaddatul huzumi ba daura nan na damara ba
tarar ƙulubul ida ka ce zukata na abokan gaba tana tumanya wato tana raurawa kita min ba asim min ba asim saboda tsananin yakin susa ba saboda tsananin kafirai ne da suke matsa kafirai daga sun gan sai sun sai sun burkita farakan dan tsoro fa
ba ma tu fariku bayan albahami sai su zama ma ba ma sa iya bambancewa bayan albahami tsakanin nan na dan tinkiya wal buhami wal buhumi kuma buhu eh wal buhumi wannan bami shine kafganya shine irin dan tinkiya kenan wal buhumi kuma ko na'am eh buhami ma kenan wal buhami ko eh buhami ne wal buhami ne idan mil ba'i ne ya fita da hai eh
na'am
wato daga wannan mil ba ba dan me yake cewa wal ba ta farko na'am ba ta ba sa rafin mace bayan albahami tsakanin dan tinkiya wal buhumi da kuma sadauki wato yanda in sun zo rikicin da suke ciki sun zama sun shiga cikin gigita in sun zo ma da akuya da kuma sadauki ma ba su yi mace tsakanin wani da wani ba gigi su ta kai yadda ta kai na'am wa man takun bi rasulillahi duk nusratu waɗannan sahaban duk da suke samun waɗannan abubuwan na'am wai da menene suke samu duk Na'am.
wannan sirrin na waɗannan abubuwan da suke samu a wajen yaƙi duk dan menene ne sai ya ce ba ai ba dan komai bane saboda sirrin manzo sallallahu alaihi wasallam na'am wa man takun sai bi ce domin rasulillahi wanda nusratu kun bi rasulullahi ne sai duk wanda ya zama taimakonsa ya zama da manzo sallallahu alaihi wasallam ne shine yake taimakonsa na'am in talqahu al asadu idan zaki ma ta gamu da shi fi aja fi ya ajani jami'a a cikin sarkakiyarta tajmi sai ta yi kawai sai ta zama ba za ta iya wannan ba za ta iya motsa komai da komai ba na'am aka ce wannan baitin da kuma baiti suka guda biyu da suke gabansa na'am duk mutum lokacin da ya samu wani abin tsoro a gabansa ko da kan zaki ko ma menene na'am in dai ya kokari ya dallali yawunsa yana rubuta shi a tafin hannunsa ya daddala kamar tawada yana rubutawa ai ya rubuta wannan baitukan guda uku to kowane abin abin tsoro ne in ya masa haka da shi to insha Allah zai ci zai gudu ya rabu da shi kowane yawa wannan baitukan guda uku da suke gabana guda biyu wa man takun bi rasulillahi na sarki wani talaka wal asr bi azami ya tajmi walan tara walan tara karamin waliyin gairan muntasirin bihi wala min adiyin gairan mufasirin da kuma wancan na gaba a hanna أهل ومته في رزق التي أيوه.
إنا هل مع الأشمال في أجل ga yau da mai yawo da tsaro yawo ba eh ko za a yi rubuta ta wuda to na kaga tawada a wuri kana cikin tsoro in za a shiga dajin sai a rubuta ta wuda eh ana magana ana magana kaga sai a rubuta ana magana kaga abin tsoro ne bai bi ma sauki ba hannunsa a bai bi ma sauki ba ka- ka- kana yi da yawonka kana rubuta da yawa a yi baitin malam guda shida to yawon na kariya ne gaban abu to ka tarar da abin tsoron to shi kenan
sai mu ga wanne ne mu sauki ko na'am na'am walan tara min waliyin eh baka ga wani masoyi ba na'am gairar gairar mutum mutaci wanda ba a taimake shi ba a ce wannan masoyi na annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ba a taimake shi ba ba za a ga wannan na'am bihi shine wanda mai ramin tasirin biyu wanda da annabi sallallahu alaihi wasallam a ce bai taimake shi ba wala min aduwin Baka- baka ga kuma wani abokin gaba ba gairar shi munqasimi kuma wanda ba a halaka shi ba kowanne ne inda makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga ya halaka halla ummatahu annabi ya saukar da al'ummarsa fi fi hirzi millati millati a cikin tsarin nan na addinin
kallati yanda yanda mutane suka ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama ya sa su suna cikin tsarin addini kallai su kamar yanda zaki na'am Allah halla yake sauka mala shibali fi ajib fi ujumi na fi ajami a cikin nan na sarkakiya na'am mala shi bala tare da ƴaƴansa an ce shibli shine dan zaki kenan a shi bala shine jami kamar yadda yanzu zaki idan ya shiga cikin sarkake sa ya tura ƴaƴansa ya kace gani ka iya shiga to haka manzo sallallahu alaihi wasallam haka ya tura mutanensa a cikin addinin sa kuma ya zama ya tsare su ba wani abu da zai iya taba su
na'am na'am kam kam jadda kam jaddalat kalimatullahi da yawa kalmomin Allah Na.
jaddalar ka ce ta yi ta yi ta yi wato kamar kokawa kenan an ce mujadala na'am min j- min jadalin yin jadalin daga wanda yake mai jayayya na'am fihi yin cikin sa na'am wa kam kasama al-burhan burhanu eh wa kam da ka- yawa da yawa alburhanu hujja kuma a sama irin jayi na'am min zalimi min zalimi حسمي min me حسمي min hatimi ko na'am daga wanda yake mai husuma na'am
kama a saman burhan ne mai hatimi ko na'am eh kama a saman burhan da yawa hujja kuma a sama take rinjaya min hatimi daga abokin husuma wato hujjojin qur'ani da yawa suke rinjayar duk wani mai husuma idan ta zo ya taka da shi kafaka bil ilmi ya ishe ka bil ilmi da ilimi Il- ba ka mu'jiza zan gaisa ko na'am ya ishe ka mu'jiza bil ilmi da Ilimi.
ilimi fil ummi ilimi a cikin mutumin da yake ummi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka mu'jiza karshen mu'jiza kenan fil fil ja- a ce ya zo ga shi ummi ne amma kuma shi da abin da yake rinjaya mutane shine da abin da yake na ilimi an ce ummi dai shine wanda bai yi rubutu da bai yi karatu ba amma kuma ga shi ummin ne shi amma kuma ya zama abin da yake rinjayar mutane da shi shine ilimin kuma yake rinjayar mutane a wannan ya isa mujiza jahili ta cikin lokacin jahiliya wata ajibi kuma ya ishe ka mujiza dai a ce mutumin da yake maraya ne jahili ba a ce kuma ya tashi kuma ya fi kowa ladabi fil yati a kasan ka'ida mutum aka ce maraya ne zai ga kuma shine bai da gata shine kuma zai tashi ma ba ma wanda yake kula da shi ma to ya ishe ka dai fita adiba a cikin ladabi guda kuma a cikin mutumin da yake maraya a ce ya tashi ba uwa ba uba lokacin da ya tashi amma kuma ladabin sa ya fi na kowa kuma ai ya ishe ka mujiza wannan Alhamdulillah.